بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى عشرين قوتا جماد الأولى شكرة دبو إيدة تريه إيدة أربعين دبير هجرة من زنسيرة أن محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin alkabiratu sabi'atu ashara babban laifi na goma sha bakwai wanda malam yake mana bayani game da alkibru shine girman kai malam ya tattauna game da hadari da kuma matsalar da ke cikin wannan musiba da kuma wannan babban zunubi ta girman kai inda malam ya mana bayani game da lallai wannan laifi na girman kai yana ɗaya daga cikin laifin da aka aka fara saba wa Allah subhanahu wata'ala da shi a doron ƙasa mala ya kawo hadisai da ayoyi mun tsaya a daidai faɗin malan inda ya kawo aya ta cikin suratul luqman inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur za mu ɗora kuma insha Allah ta'ala mala ya ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa al'azamatu izari wal kibriya uridai faman na za'ani fihima alƙaituhu finnar wannan hadisi uwa hadisi ne ƙudusi kamar yadda malaman hadisi suke kiransa hadisi kudisi magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya rawaito mana ita shi sa hadisi kudisi dai kuji an ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal ko kuji an ce ƙala Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wannan lafazin yake Allah subhanahu wata'ala ce al'azamatu girma izari mayafina ne al'izar shi ne abin da ake ɗaurewa a ƙugu ya sauka ƙasa shi ne irin zani da mata suke ɗaurewa a ƙugu ya sauka ƙasa shi ne al'izar wal kibriya'u shi ko jin girma da taƙama da isa rida'i shi kuma wannan abin yafawa ta ne rida'u kuma yan uwa shine abin da ake yafawa a sama al'izar da arrida su ne tufafi guda biyu da galibi larabawa suke amfani da su tunda galibi larabawa ba kowa yake amfani da wando da riga ɗin kakko irin namu ba babban abin da suke amfani da shi shine izar da kuma rida in aka ce izar shine abin da mutum zai sa daga kugun sai ya sauka ƙasa kamar yadda kaga mata suna daura zani wannan shine izar arrida kuma shine abin da suke suke suke yafawa a sama in kana so ka fahimci wannan da kyau shine ka kalli mutumin da yake aikin hajji ko aikin umara wannan tufafi guda biyu da suke jikinsa shine al-izar da al-rida'u wanda yake daura kugunsa zuwa ƙasa shine al-izaru na saman kuma da yake ɗan ratayawa ɗin a sama shi ne arrida to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal kibriya uridai girma da ji da isa da takama wannan kuwa mayafina ne faman na za'ani fihi ma dukkanin wanda ya yi jayayya da ni a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ko girma da isa da ji da takama duk wanda ya yi ƙoƙarin ya ɗauki ɗaya daga cikin siffofin nan nawa ya rataya wa kansa Allah subhanahu wata'ala ya ce alqaituhu fin nari zan jefa shi a cikin wuta Allah ya kiyaye wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi daga hadisin sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda malai ce al munaza'atu abinda ake nufi da al munaza'atu cikin fadin sa faman naza'ani almunaza abin da ake nufi da shi shine ce almujazabatu shine jayayya ja in ja kana ja wani yana ja kana ja wani yana ja to shine abin da ake nufi wannan ruwayar haka ta zo da wannan lafazin amma dai galibi ma ya dan yi taqdimi da ta'khir yadda ruwaya take shine alkibriya uridai wal azmatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma alqaituhu fin nar hadisin ya zo kuma a matsayin hadisi annabawi ma'ana ba hadisin da yake udisi ba magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ruwaya sahihi muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce al'izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman naza'ani alƙaituhu ko azabtuhu wannan ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce al'izzu izza e izza ji da isa da takama annabi ce izaruhu mayafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wal kibriya'u girman kai ji da isa rida'uhu shi kuma wannan mayafi ne na Allah subhanahu wata'ala ba sai yadda zan fassara izar da Hausa ba me za a ce masa zani ko me za a ce masa zani ko to wannan a ce masa zani wannan a ce mayafi dan a rika bambantawa ko yawa kada a ce kowanne mayafi amma dai bayanin da ne a baya fito da abubuwan ko yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace faman naza'ani sai kuma ya hikaito maganar Allah subhanahu wataala ce wanda duk yayi jayayya da niyya ɗaya daga cikin su azabtuhu lalle zan masa azaba inji Allah subhanahu wataala to ruwayoyin da sun tabbata daya ta zo a matsayin hadisi ne wanda yake kudisi ɗaya kuma hadisi ne wanda yake nabawi amma ƙarshen sa kuma shi ma dai kudisi ne wannan ruwayoyin dukkanin su abin da suke nunawa da ji da isa da takama wannan siffofi ne daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala alkibriya'u siffar Allah ce al'azamatu siffar Allah ce al'izzu siffar Allah ce subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake al'azizu al'azizu sunansa ne ko to al'izzu kuma siffarsa ce ina fata an fahimta to waɗannan siffofi su ne ake jingina su ga Allah subhanahu wa ta'ala amma arrida da al'izar wannan kada wani ya gangancin kokarin zaɓa su ga janibin Allah maɗaukakin sarki an gane ai wani ya ce Allah maɗaukakin sarki yana sa zani ko yana sa mayafi wannan zai kalma ce mai girma da ce iya kai mutum zuwa ga abin da ba shi kenan ba abin da ake nufi a cikin wannan hadisi shine mayafi da ake ɗaurawa a ƙugu lallai ɗaurawar mutum ɗaya ne ba za ta yi a ce mutum biyu sun haɗa mayafi ɗaya ba ko ka taba ganin mutum biyu sun ɗaura mayafi guda ɗaya suna tafiya a ce mutum biyu sun sa wando ɗaya ɗaya ya sa kafa ɗaya ɗaya sa kafa ɗaya suna tafiya za ta yiwu ba za ta yiwu ba to haka shi ma mayafi da ake ɗaurawa ugu ɗaurawa mutum ɗaya ce kawai to abin da yake nuna maka shine wannan siffa ta jin ji da kai da girman kai da takama siffa ce ta Allah madaukakin sarki shi shi kadai yan uwa kun san dalili saboda akwai abubuwan da duk mutumin da bai mallake su ba bai kamata ya girman kai ba bai kamata ya ji da isa ba bai kamata ya takama ba shi ne kasance ba ka buƙatar komai a wajen kowa a cikin wanda suke a makhlukat kulluha akwai wanda yake haka yake baya bukatar komai a wajen kowa babu kulluna kulluna muhtajuna ila Allah subhanahu wataala gaba ɗaya mu mabukata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah babu wanda ya isa ce baya bukatar wani abu a wajen Allah madaukakin sarki ba ka bane ballanta bar ma wannan ɗauki janibin gazawa irin ta ɗan adam daga cikin mutane akwai wanda zai ce shi baya jin yunwa baya bukatuwa zuwa ga abinci gajiyawa ce a cikin mutane akwai wanda zai ce baya bukatar zagayawa ban ɗaki ya yi fitsari ko ya bayan gida akwai shi da Allah babu idan ma mutum ya ɗan yi fashin fitsari na kwana biyu sai dai ka tsana neman likita a kansa a ce fitsari ya makale ya ƙi fitowa da Allah wanda lafiya ce ko rashin lafiya rashin lafiya ce to shi kansa fitsarin idan kai me kake fitarwa najasa kake fitarwa bayan gida idan kai me kake fitarwa najasa kake fitarwa idan ka fitar da yawu ko ka fitar da kaki da majina daga daga jikinka duk wannan menene ko da ba najasa bane menene kazanta ne ina fata an fahimta idan ka gaji kana buƙatar me ka kwanta ka huta duk wannan menene yan uwa dinna qa'is ne gajiyawa ne kasawa ne to duk wanda yake da waɗannan siffofin da muka ambata ya kamata ya girman kai ya kamata ya ji da isa ya takama bai kamata ba wanda baya buƙatar waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi ya kamata ya ji da isa ya takama shine Allah madaukakin sarki shi sa duk wanda ya girman kai a cikin halittu sai a ce istakbara bi ghairi alhaq yayi girman kai ba tare da gaskiya ba ma'ana Allah madaukakin sarki shine kadai zai yi ji da isa da takama da cancanta saboda ya cancanta ya yi ba haka ba ne amma mu 'yan adam fa bai kamata ba to shi sa ita siffar da ta ji da isa da takama ta Allah ce maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ce duk wanda ya tarayya da shi da ita ma'ana ya yi ƙoƙarin ɗaukar siffa ta Allah maɗaukakin sarki ta ji da isa da takama ya ce shi ma zai sa wa kansa to yana ƙoƙarin mai kenan jayayya da Allah maɗaukakin sarki a cikin siffar da yake banta da ita ‘yan uwa abin ya fito to shine sai Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda ya ƙoƙarin yin haka azabtuhu zan masa azaba wata raya kuma alƙaituhu finnar zan jefa shi cikin wuta ina fata an fahimta to kun ga haɗarin da ke cikin me mutum ya kasance yana yin girman kai ko ji da isa da takama saboda siffa ce ta Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai wanda babu wanda ya isa ya tarayya da shi a cikinta amma al'izaru da arrida'u kamar yadda na faɗa malamai suka ce majazi ne ba haƙiƙi ba majazi ne mai majazi ba haƙiƙanin lafazin ake nufi ba ma'ana kinaya ce kwatance ake so a yi maka saboda haka kada kada wani ya kawo maka wannan hadisi ya ce ai daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki akwai al'izaru gashi na ya ce izari wari da'i a'a ba haka ake nufi ba so ake nuna maka yadda ka san idan mutum ya sa tufafi ya ɗaure ƙugunsa da shi to wani bai isa kuma ya zo ce zai sa tufafin nan kuma su sa tare su tafiya ba za ta yi ba za ta yi ba to siffar ta Allah ce shi shi kaɗai babu wanda isa ya tarayya da shi a cikinta mayafin ka kai kaɗai za ka yafa kayanka kamar yadda ka san rigata ta jikina ni kaɗai na sa ta ba za ka zo ka ce kuma za ka zuro kanka ta ƙasar rigata kuma kanka ya fito ta nan ka sa hannunka ta nan za ta yi ba za ta yi ba to haka shi ma siffa ta ji da isa da takama ta Allah ce subhanahu wata'ala shi shi kadai babu wanda isa ya tarayya da shi a cikinta wannan shi ko shi ne abin da hadisi yake nufi yan uwa Allah Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wannan siffofi guda biyu nasa ne kada kai dan adam ka ce ka dauke su ka karataya su abin ba zai maka kyau ba kamar yadda na faɗa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi daga hadisin sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda وقال صلى الله عليه وسلم ما ليتي أنم سيراد أمن سيسار تبتا أغريش يفتا أتين وانا حديث ندبان إخ تسمت الجنة والنار دوتا دا الجنة سنيه سوما ينقوا دوتا دا الجنة سنيه سوما سنيه بايين يرمغانا سنيه مسنين ياو wuta ta faɗa aljanna magana aljanna ma ta gaya wuta magana ina fata an gani wani zai ce to ya za a wuta ce magana ya za a aljanna ce magana eh haka ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa maka baki kake magana haka Allah maɗaukakin sarki zai sa musu baki yanzu duk waɗannan abubuwan da muke kallo a matsayin jamadat daskararru ba Allah subhanahu wata'ala ga dama su zama daskararru ba idan da Allah ga dama su magana za su ko ba za su ba za su za su shi sa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da kasai sai ce musu itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'ina da Allah halitta san mai da kasai sai ce ku zo gare ni ta dole ko kuna masu biyayya ƙalata da sama da ƙasa sai suka ce ƙala alƙauluwa yake yin magana abin da yake mai rai amma sai sama da ƙasa sai suka ce a taina mun zo ya ubangiji ta'i'ina muna masu biyayya a gare ka kaga sai Allah madaukakin sarki nuna mana sama da ƙasa sun yi magana Allah ya sa musu idraki kenan ko Allah ya sa musu idraki shi sa akwai wani dutse da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace dutse ne da idan zai wuce sai wa annabi sallama dutse dutse idan zai wuce sai sai wa annabi sallama yace assalamu alayka ya rasul hadisi ingantacce amma ba lalle kai ka ji ba shi sa Allah subhanahu wataala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu in min shay'in in min shay'in annakira fi siyaqin nafi ko fi siyaqi sharti tufidu al-umum babu wani abu da ka sani face yana tasbihi da gode wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce lakin la tafqahuna me tasbihahum mu ne ba ma gane abin da suke faɗa na tasbih amma suna yi ko ba sa yi suna yi so da kai mamaki dan an ce ikhtasamatin naru wal jannatu wuta da aljanna sun yi me sun yi magana sun tattauna sun yi husuma faqalatil jannatu faqalatil jannatu sai aljanna ta ce مالي ولا ولا يدخل ولا يدخلني إلا ضعفاء ولا يدخلني إلا ضعفاء إلا ضعفاء النفوس وسقطهم مالي ميكي غريني ولا يدخلني باب وند زي شيغا دكينا تكينا كنا انج الجنة إلا ضعفاء النفوس سي ما سرون زوتيا a wata ruwayar illa bu'afa'un nasi masu rauni daga cikin mutane wa saqatihim da kuma wanda ba kowa ba a cikin su ko wa saqatuhum wanda ba kowa ba a cikin su wata ruwaya kuma ta ce wa masakinuhum da talakawan su da wuta da aljanna ake tattaunawa sai aljanna ta ce da wuta ni babu wanda za su shiga cikina sai raunana daga cikin mutane talakawa wanda suka sha wahala a duniya su kaɗaya su shiga cikina haka ne to haka dai suke tattaunawa wa qalatin naru ita ma wuta sai ta magana ta mai da aljanna martani ta ce mata usirtu bil jabbarina wal mutakabbirina ta ce ni kuma ko kuma ita kuma wuta an fifita ta wanda aka fifita ta su ne aljabbaruna azzalimai masu karya mutane ta ƙarfin tsiya su tankwara su su zalunce su su ne aljabbar azzalimi kenan azzalimai wal mutakabbirina da kuma masu girman kai in ji wuta ta ce su kuma waɗannan nau'i su ya su shiga cikinta aljanna ta ce ga wanda ya su shiga cikinta wuta ma ta ce ga wanda ya su shiga cikinta suna tattaunawa ƙarshen hadisin annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ce faqadallahu bainahuma sai Allah madaukakin sarki da kansa ya hukunci tsakaninsu sai ce innakil jannatu rahmati arhamu biki man asha wa innakin nar azabi u'adhibu biki man asha Allah subhanahu wata'ala ya ce musu ke aljanna rahama ta ce zan wa wanda na ga dama rahama ta hanyarki in sashi a cikinki ke kuma wuta azaba ta ce zan azabtar da wanda na ga dama da ke sai Allah subhanahu wata'ala ƙarshe sai ce wali kilai kuma alayya mil'uha na kuma ɗau alƙawari da ke wuta da ke aljanna duk sai na cika ku gaba ɗaya taf Allah ya kiyaye Allah maɗaukin sarki ya yi alƙawari sai ya cika wuta taf da mutane da aljanu sai an cika kuma aljanna taf ita ma da mutane da aljanu la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in haka Allah faɗa cikin suratul sajada la'amla anna lallai hakika tabbas kun ga ƙarshe sai da aka zo da nuna tauki da asfaƙila lallai hakika sai na cika wuta da aljanna minal jinnati wan nasi da mutane da aljanu ajma'ina gaba ɗaya yan uwa hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abin da zai faru kenan idan Allah madaukakin sarki ta shi kiyamarsa za a yi ta zuba mutane a cikin wuta za a yi ta zuba mutane a cikin wuta wanda suka cancanci su shiga cikinta idan aka sa aka sa aka sa aka sa sai Allah madaukakin sarki ya tambaye wuta yace halim talati kin cika sai ta ce hal min mazid ya ubangiji a karo akwai ƙari a dado Allah madaukakin sarki ya sa a zuba a zuba a zuba halim talati kin cika sai ta ce hal min mazid akwai ƙari a dado ba za ta taba cika ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai Allah madaukakin sarki mai girma da daukaka ya sa makyangimarsa a cikin wutar jahannama sannan sai ta ce qat qat qat ta cika ta cika ta cika malamai suka ce da za a zama mutanen da suke filin kiyama gaba ɗaya duka ba za ta cika ba duka Allah ya mata yalwar da tanadin da za ta iya ɗauke duk mutanen da suke cikin duniya gaba ɗaya saboda haka Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara wasu adadi na mutane da ya su shiga cikinta kawai ba duka ba to shi sai idan aka sa wanda rabansu ne rabanta ne ita to dole ta haƙura amma dai sai Allah ya cika ta sai Allah ya cika ta tab ita ma aljanna haka Allah maɗaukin sarki zai cika ta mu dai Allah ya sa da mu za a cika aljanna eh amma dai wuta can insha Allah ta'ala eh Allah ya kiyaye mu da wuta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa to ‘yan uwa kun ji da wuta da aljanna an yi jayayya ita wuta ta ce ita wuta ta zaɓi wanda ya shiga cikinta ta yi magana kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahi muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wata rana wuta da kanta ta kai ƙara wajen Allah maɗaukin sarki ta kai ƙara kanta da kanta ishtakatin naru ila rabbiha rabbi akala ba'dhi ba'dan annabi ya ce wuta da kanta ta kai ƙara kanta da kanta wajen Allah subhanahu wataala ta ce ya ubangiji sashi na yana cin sashi ka ji bala'i sashin wuta yana cinye sashi shine fa amarha bi nafasaini sai Allah umarce ta tarin ayin numfashi guda biyu a duk shekara nafasun fi saif wa nafasun fi shita numfashi a lokacin sanyi da numfashi a lokacin zafi idan ka ji an yi tsananin sanyi lokacin da ake cewa jawara ta wuce ko to numfashin jahannama ne ta yi guda ɗaya kenan sai wata shekara kuma idan ana tsananin zafi irin zafin nan da zaka ji kamar yayyafin wuta ake musamman mutanen da suke inda ake zafi da yawa to shi ma numfashin jahannama yan uwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jahannama tana yin numfashi sau biyu a shekara me dalili saboda cin kanta da kanta da take yi to kai ka san abin da yake cin kansa da kansa kuma zai saurara maka kai in ka shiga shi sa akwai akwai bala'i da masifa a cikin wuta wallahi yan uwa eh Allah madaukakin sarki ya gan magana da yace faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz kaga wannan faz din Allah ya saka a cikin yan faz din nan duk wanda aka kautar da shi daga shiga wutar jahannama aka sashi aljanna to ya gama rabauta Allah ya samu daga ciki to ita aljanna sai ta ce wanda za su shiga cikinta su ne raunana da talakawa wanda ba kowa ba to wannan shi ke nuna cewa iya raunana ne kaɗai a cikin aljanna ‘yan uwa haka al'amari yake ba haka yake ba akwai masu kuɗi da yawa a cikin aljanna irin su abdurrahman ɗan auf al-muradi ba tajiri ba ne amma a gaya min talakan da zai riga shiga aljanna yanzu a cikin irin su Usman dan Affan wani talaka ne zai riga shiga aljanna abdurrahman na aka ce lokacin da ya rasu saboda dukiyar da ya bari da shebul aka rinka kwasa ana raba wannan a kwashi dirhami da abinda da tebar a zuba wancan saboda yawan dukiyarsa abdurrahman dan auf hamshakin mai dukiya ne amma kai yanzu aka ce maka za ka riga abdurrahman ba ma wai shi ya ki shiga ba kai ka riga shi ma shiga aljanna a kai kan ka san ba haka bane to akwai masu kuɗi da yawa da za su shiga aljanna ya shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ni'imar rajulus salih ko ni'imal malis salih li rajulis salih madalla da nagartacciyar dukiya a wajen mutum nagari madalla a ce ga dukiya da yawa ta samu mutum nagari sai me sai ciyarwa kawai eh sai ɗaukaka addinin Allah sai yin abin da ya kamata shine abin da ake bukata saboda haka ba iya talakawa kaɗai su shiga aljanna ba sai dai waɗanda aka fi sare ya su shiga aljanna su ne masu rauni me dalili saboda galibin masu faɗa da annabawa da masu girman kaiwa gaskiya da masu ƙin karɓarta da masu juyar da ita masu hali ne haka ne ko ba haka bane duk tarihin annabi zaka an ce qalal mala'u alladhina istakbaru ko qalal mala'u min qaumihi alladhi ba haka bane su waye al mala'un nan su ne dai al mala'u in manyan gari kenan masu kuɗi da masu mukami da masu kaza su ne galibi idan annabi ya zo suna cikin daula to su suke mayarwa da annabi martani su suke juyar da magana annabi su suke in karɓar da'awar annabi to su suka fi yawa a cikin wuta amma akwai masu kuɗi kuma da yawa sun yi aikin da talakawa ma basu ba suna cikin aljanna to haka ita ma aljanna ko kuma in ce wuta ta ce wanda za su shiga cikinta su ne masu girman kai da kuma azzalimai to amma kuma za a iya samun talakawa ma kuma su shiga cikin wuta ‘yan uwa ba haka ba ne ana samun talaka a cikin wuta ko ba a samu da yawa ma kuwa da yawa talakawa da yawa idan ba su ba Allah ba za su shiga wuta eh shi sa kullum nake jan hankali musamman talakan Najeriya ya yi ƙoƙari ya ba Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata don dukan kai ya zamto biyu ga dukan baƙaƙen azalimai ga dukan wani kiri kaga akwai matsala e ga dukan mala'ikun wuta ga dukan bakakin azalimai yan uwanka da suka yi maka a ƙasarka a cikin suratul ibrahim Allah madaukakin sarki na bamu labari yace wa barazu lillahi jami'an fa qala du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum me taba'an fa hal antum mughnuna min azabillahi min shay qalu law hadana Allah la hadaynakum sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahis Allah madaukakin sarki na ba mu labari idan aka shiga wuta tsakanin manya da talakawa raunana marasa marasa ƙarfi da an shiga wuta tare manyan sun ja ƙananan sun shiga wuta tare Allah ce faqala du'afa lil ladina istakbaru su raunanan za su ce da manyan su wanda suka girman kai suka juyar da gaskiya su kuma ƙananan suka bi su akan haka da su ce inna kunna lakum taba'a mun kasance a duniya fa ku ne fitilan mu ku ne mu domin mu ku muke kallo mu ga me za ku mu bi ku saboda haka inda kuka dauke kafan ku nan muka sa tamu yanzu kuma gashi mun tsinci kanmu da mu da ku da su da su a cikin wutar jahannama fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay yanzu wannan azabar da muke dandana ba za ku dauke mana ba za ku wadatar da mu wani abu daga cikin ta ba tun da ku kuka cuce mu a duniya kuka sa muka bi wannan hanyar muka shiga wuta to yanzu ka ɗauke mana wani ɓangare na azama mana sai suka juyo suka lai sai ƙalu lau hadani Allahu lahadaina ku inda a ce Allah ya shirye mu da mun shirye da ku Allah ne bai shirye ba shi sa ba mu shirye da ku ba sawa'un alaina ajazi ina am sabarna malana min mahis duk ɗaya ne da mu da ku ko mi haƙuri ko mi raki duk ɗaya ne ba mu da ba mu da maguda a yanzu kaga shi akwai talakawa a cikin wuta kenan saboda haka idan talaka ya ba Allah subhanahu wata'ala zai shiga aljanna idan mai kuɗi ya ba Allah subhanahu wata'ala zai shiga aljanna idan talaka ya saba wa Allah madaukakin sarki zai shiga wuta idan mai kuɗi shi ma ya saba wa Allah madaukakin sarki zai shiga ina zai shiga wuta haka al'amarin yake Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wannan hadisi imam al-bukhari da muslim duk sun fitar da shi daga sahabi abu hurairah Allah ƙara masa yarda wa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul luqman yace wala tusair khaddaka lin-nashi lin-nasi wala tamshi fil ardi marha inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah subhanahu wata'ala ce wala tusair khaddaka kada ka rinka karkatar da kuncinka alhaddu shine kunci ko kumatu kada ka rinka kautar da kumatunka da niyyar yi wa mutane wulakanci da niyyar ganin kafi su mutum zai maka magana ka kautar da kai shine tusair khaddaka da niyyar yi masa wulakanci Allah ya ce kada ka rinka kautar da kumatunka linnasi ga mutane na farko kenan sannan wala tamshi fil ardi marahan kada ka rinka tafiya a doron ƙasa a cikin takama da ji da isa irin tafiyar da muka da muka faɗa wancan satin da ya gabata Allah ya ce inna Allah lallai Allah subhanahu wata'ala la yuhibbu baya so baya kauna kulla muhtalin duk wani mai tafiyar takama da ji da isa fakhurin kuma mai alfahari Allah baya son sa ai mala ya ce abinda ake nufi da wala tusair khaddaka ay la tumil khaddaka kada ka karkatar da kuncinka mu'ridan mutakabbiran kana mai bijirewa mutane kana mai musu girman kai da nuna su basu isa ba su ba kowa bane kana musu wulakanci wal marhu abinda ake nufi da marhun at-tabakhtur shine tafiyar takama da ji da isa da ganin shi wani ne Allah madaukakin sarki baya so kuma ya hana wa qala salamatu bin al-aqwa babban sahabi salamatu dan akwa Allah ƙara masa yarda ya ce akala rajulun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi shimalihi wani mutum haka aka kawo sunansa a nan a matsayin mubahami ba a faɗi sunansa ba amma wasu ruwaye sun faɗi sunansa suka ce sunansa shine busur ko bisir ibni ra'i shine sunansa wata rana yana cin abinci a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma da hannun hagunsa ya sa hannun hagu yake cin abinci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala sai annabi ce masa kul bi yaminika daina ci da hagu ci da damanka ƙala sai shi wannan mutumin bisir ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la astati'u ba zan iya ba fa ba zan iya ba ba fa wai ba zai iya daukar hannun daman sai sa a cikin abincin bane a'a kawai girman kai ne ba zai yi ba zai yi ba kawai ba zai yi bane faqala sai ku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa lastata kada Allah ya saka iya annabi ya masa mummunan addu'a lastata kada Allah ya saka iya mai zai faru da shi ma mana'ahu illa al-kibar babu abin da ya hana shi ya canza hannun hagun ya mai da shi hannun dama sai girman kai marwacin hadisin yace fa ma rafa'aha ila fihi ba'd tun daga lokacin bai iya ƙara aga hannun ya kai bakin sa ba sai hannun ya san dare aka kawai dan uwan fahimta sai hannun kawai makale aka ya tsaya bai bai ƙara aga hannun ba haka ya kai bakin sa eh sai ya kasance kawai kamar wani rodi aka sa masa tsakanin wannan gabar da wannan kawai hannun ya tsaya haka har ya mutu har yi mutanensa a sandare to za ka yi wasa da manzan Allah ne? sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ka yi abu ka ƙi shi sa malamai shi sa Allah maɗaukin sarki ce falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum me azabun alim Allah subhanahu wataala karshen suratul nur yake ba mu labari cewa falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi lalle wanda suke saba umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi a hirɗinsu Allah ce ina gargaɗinsu ay yusibahum fitnatun kada wata irin fitina mai girma ta shafe ta shafe su ay yusibahum azabun alimun ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga cikin abin da zai shafi mutum na azaba ko fitina ta same shi shine mutum zai iya rasa imaninsa gaba ɗaya Allah zai iya saukar masa da wata azaba wallahi tun a duniya shi sa malamai suka ce duk mutumin da aka ce masa ga wani abu manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi ko ya ce ayi kada kai izgili kada kai izgili zaka sa kanka a cikin matsala wani mutum aka ce masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda duk ya tashi da safe kada ya sanya hannunsa a cikin ƙwarya har sai ya wanke su sau nawa sau uku ya ce fa inna ahadakum la yadari aina batat yaduhu annabi ya ce hadisin bukhari da muslim ne hadisin abu huraira saboda ɗaya daga cikin ku bai san inda hannunsa ta kwana ba idan ka tashi da safe baccin dare kai baccin dare ka tashi lokacin da ka shiga ban ɗaki za ka yi alola to kada ka ɗauki hannunka ka tsoma a cikin ƙwarya idan abin da kake amfani da shi buɗaɗɗe ne sai ka karkato da ruwan ka wanke hannunka sau uku annabi ya ce saboda ɗayan ku bai san inda hannunsa ta kwana ba da ka kwanta sai shi mutumin istihza'an cikin izgili ke cewa a'a ya ban san inda hannuna ta kwana ba na sani mana akan shin faɗa ta kwana a gefe hannuna akan shin faɗa ta kwana mana a gefe na mana hadisin annabi yake izgili washe gari da ya kwanta bacci da ya tashi sai ya ga hannunsa kusan zira'in sai ya shiga cikin duburarsa kusan zira'insa ya shiga cikin dubararsa wannan shine illar yi wa hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili ɗaya daga cikin magabata ya ce wata rana ana cikin masallaci sai wani mutum ya shigo cikin masallaci ya zauna yana cikin masallacin sai aka yi kiran sallah ana gama kiran sallah sai ya tashi zai fita sai na ci masa bawon Allah baka san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana a kiran sallah mutum ya fita daga cikin masallaci ba ba daidai bane in dai aka yi kiran sallah a cikin masallaci ba daidai bane ka tashi ka fita har sai an yi sallah annabi ya hana wannan yan uwa sai ce masa malami ban ni kawai ina da uzuri kawai sai ya fita ya tafi sa shi magabacin sai yake cewa sai na tsaya nake ta tunani wannan wannan irin bala'i da musifa zai same shi in ce masa manzon Allah ya ce amma ya ce shugaban kansa zai ya ce bai gushe ba yana wannan tunanin sai ga labari ya zo masa fitar da ya yi hakan abin hawa abin hawan ya kayar da shi wuyansa ya kare ya mutu in uwa sa'a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga shi wannan nan take Allah madaukakin sarki ya dauki mataki akan sa sa hannunka na dama ba zan iya ba annabi ya ce masa lastafa'ata kada Allah ya saka iya nan take ba sai da kuma gida ba sai hannun ya makale kawai sai ya shanye haka bai ƙara iya daga shi ba shi sa wannan ya zamto mana darasi yan uwa duk lokacin da aka ce maka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana to kana da zaɓi guda uku na farko shine ka aikata abin ka aikata abin gwargwadon iyawarka na biyu ko baka da lokacin karɓa ka aikata to zuciyarka ta yadda da abin ka yadda da shi na uku ko da ba za ka aikata ba zuciyarka ba za ta karɓa ba ka bar kanka a matsayin mai sabo kada ka yi abin izgili kada ka izgili shi ne babban matsala saboda bala'i da musifa wallahi za su iya samun ka kama kabar duniya wani lokaci idan bala'in ma ya same ka sai ka rinka tunanin cewa an an na haza ba haka bane an na haza ta ina wannan abin yazo baka sani ba qul huwa min indi anfusikum eh abin da ka aikata ne wancan abin da ka faɗa ne game da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malamai suka ce karkashin wannan hadisi za mu fahimci haramcin cin abinci ko shan abin sha da hannun hagu ‘yan uwa haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la ta'kul bishimal wa la tashrab bishimal fa inna shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi annabi ce idan zaka ci abinci kada ka ci da hannun hagu idan zaka sha kada ka sha da hannun hagu saboda shaidan yake ci ya sha da hannun hagu annabi ya hana shi sa mun sha maimaitawa a duk gurin da muke karatu cewa idan mutum zai ci abin da ake rike shi da hannun hagu ko kuma da hannu biyu kamar irin biredi da shayi haka ko mutum ya sai lemo da biskit ko da biredi kada ka rinka kurban lemo da hannun dama ka yagi biredi da hannun hagu wannan haramci kake aikatawa ba daidai bane ba daidai bane ka kurbi shayi da hannun dama ka ajiye ka dauki biredi ka kutsara ka ci da hannun dama ina fata an fahimta yan uwa ba daidai bane ka rinka wannan wannan duk yahudanci ne idan arna sun fahimta shi sa ga shi arna da ya fahimci addinin baya so mutum abinci da hannun hagu idan ka tashi cin abinci sai kama cokali guda biyar ba haka bane akwai mai faɗi akwai fork spoon akwai wata wuka akwai wannan roba akwai wani dan tsinkima da ake dan caka abin haka sai ga mutum washi mutum ya rike wannan haka ana haka washi dole sai ya zama muture wallahi haramci kake aikatawa ba daidai bane e kana nuna kai ba gidaje ne baka san abin da kake ba gidajenci ne da Allah wanda ba addinin sa sunansa ba gidaje annabin ka ya ce kai ba ka zo kana koyi da wani da wani arne makiyin ka wanda baya san ka wallahi zawluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinukum in haka Allah ya ce mana game da su ba za su gushe ba suna yaƙaku ta ko'ina ghazwatul fikiri shine babban hadafin yaƙinsu yaƙi na tunani yaƙi na tunani wanda shine babban abin da suke so su tun lokacin da suka gano cewa a ɗauki makami a ta jefa bom a ta jefa mana bom mana mutuwa ba shi bane suka ce a raba da su su rayu yadda suke rayuwa amma a yaƙe su a tunani kawai dan Allah sun yaƙe mu a tunani ko ba su yaƙe mu ba to wallahi wannan ajanda ce tsohuwa long term plan ne da suka yi don sukan iya yin plan sukan iya yin planin na shekara ɗari wallahi wani zai mutu wani ya ɗora wani ya mutu wani ya ɗora inda za su cimma abin da suke bukata suka ce duk a ta jefa bama bamai yanzu da Allah ina mulkin mallaka wata ƙasa ka ji ana mulkin mallaka a cikin ƙasashen musulmi babu shine amsar an daina mulkin mallaka amma kuma duk ɗabi'un turawan da arnancinsu da kafircinsu sun ɗauka sun ba ƙasashen musulmin kuma haka ne ko ba haka ba ne to ba gwamnati mana mulkin mallaka suka kashe ba da imaninmu da su raba mu da imaninmu irin wannan yakin da suke mana na gefe yakin mummuke yaro musulmi ɗan musulma ɗan musulma ka je na faɗa maganganu na ridda maganganu na ridda saboda an wanke masa ƙwalwa shi ya zama bature dole shi bature ne turancin kirki ma bai iya ba amma shi ba ture ne Allah ya kyauta to lallai ne cin abinci da hannun hagu da shan abinci da shan abun sha da hannun hagu haramun ne yan uwa sannan wannan hadisi ya nuna mana lalle duk lokacin da kaga ana abin da ba daidai ba ka hana annabi ya ga yana cin abinci da hannun hagu bai raba da shi ba sai da ya tsawatar masa to duk lokacin da kake cikin yara ko yan uwanka ko abokanka kaga wani yana neman cin abinci da hannun hagu ka tsawatar masa ka hana shi idan yara ne ka ce kai kar ka ci da hannun hagu ci da hannun dama sai ka hana shi ko yara irin yaran da suke taso a ce ba hagu ne a'a ka yi kokari ka mai da shi ba dame eh kada ka bar shi ya taso a bahagon nan mai da shi ba dame duk abin da zai ci ba shi a hannun dama idan ya fara ci a hannun hagu ka ce dawo da shi hannun hagu da hannun dama haka ake yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya ganin abin da ba daidai bai shiru haka abin haka ya kamata Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da imam ahmad dan hanbal hadisi ne da yake ingantacce na salama bin al-akhwa wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ala ukhbirukum bi ahli nar bana ba ku labarin yan wuta ba suwaye yan wuta kamar me magana ya yi magana ya ce bala ya rasulallah a ba mu labarin siya manzan Allah sai annabi ya ce kullu utullin jawabin mustakbirin dukkanin wani utullin mai mummunar ɗabi'a mai kaushin hali shine utullun mai mummunan hali mai kaushi jawabun ko jawabin jawabin ko ka sa da ko ka sa diya halatta jawabin shine mutumin da yake mai katon ciki wasu suka ce mai kiba da yawa wanda kibarsa ta yawa wasu kuma suka ce dubba wannan ake nufi ba shine mai takama lokacin da yake tafiya mustakbirin kuma mai girman kai wannan hadisi shi ma yan uwa ingantacce ne imamu bukhari ya fitar da shi al-adab al-mufrad imamu ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa malam albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' malaci al'utul abinda ake nufi da al'utul shine al-ghalizul jafi al-ghaliz shine mai kaushi al-jafi mai jafa'i eh ba shi da sauki ma'amala da shi babu dadi kwata kwata to shine yana ɗaya daga cikin siffa ce ta yan wuta wal jawab al-jamu' al-manu mai tarawa kuma ya hana ya tara kuma ya hana kowa wakila wasu malamai suka ce abbakham almuqtalu fi mashihi wanda yake katoto kato amma kuma yana takama wajen tafiyarsa to amma katoto wani wani halittarsa ce ko dan mutun yayi kato kuma yana bin Allah sai shi gane sai shiga yan wuta ba haka ake nufi ba wanda girman nasa ya same shi ne ta hanyar haram haka malamai suka ce eh haram ya ce zama katoto to wannan ya shiga ciki kudan wuta ne wakila wasu malamai suka ce albattin shine mai katin ciki wanda cikin sai katoto shi ma ya samu katin cikin ne saboda me saboda cin haram to wannan shi ma ya shiga ciki Allah subhanahu wataala ya samu dace wa ani ibn umar radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa ma min rajulin babu wani mutum ya khtalu fi mashihi da zai rinka takama a cikin tafiyarsa wa ya ta'azamu fi nafsihi yana jin shi na musamman ne shi babba ne a cikin ransa yana ji lalle shi wani ne na musamman illa laqiya Allah wa huwa alaihi ghadaban face sai ya haɗu da Allah madaukakin sarki Allah yana mai fushi da shi duk wanda shi ne ɗabi'arsa tafiyar takama da ji da cewa shi fa na musamman ne shi wani ne e zuciyarsa tana gaya masa fushi na daban ne zai haɗu da Allah maɗaukin sarki Allah yana mai fushi da shi wannan hadisin yan uwa shi ma ingantacce ne Imam Ahmad da fitar da shi a haka nan Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Bukhari a cikin adamul mufrad wannan shine wanda imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin adamul mufrad wancan muslim ya fitar da shi da imam ahmad na sama wanda muka wuce shi duk dai hadisai ne ingantattu wa sahha min hadith abi hurairata ya inganta daga hadisin abu huraira aw salatatun yadkhuluna an-nar wasu mutane guda uku da za su shiga wuta na farkon su amirun muslitun ay zalimin shine shugaba zalimi wa ghaniyun la yu'addi az-zakata da mai arzikin da baya bada zakka wa faqirun fakhurun da kuma talaka mai alfahari wannan hadisi da'ifi ne isnadin sa bai inganta ba wa fi sahih al-bukhari an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin sahih al-bukhari daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace salafatun wasu mutane guda uku la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyama Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba kallo na rahama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alimun suna da azaba mai radadi ga su ƴan uwa kamar haka na farko almusbilu almusbilu shine wanda yake jan tufafinsa a ƙasa wanda yake jan tufafinsa a ƙasa wando ne riga ce alkyabba ce babban riga ce rawani ne in dai tufafi ne kai namiji kasa kake jan sa kasa to ka shiga cikin wannan narkon Allah madaukakin sarki kiyaye wal mannanu da mai gori shine al mannanu ka ba mutum abu ka je ka ne masa gori eh Allah madaukakin sarki ya ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha mi adha ƙaulin ma'arufin kyakkyawar magana wa magfiratun da gafara khairun min sadakatin su suka fi alkhairi sama da sadakar ya tiba'u ha'aza da cutarwa za ta bi bayanta daga cikin cutarwa idan ka ba mutum sadaka shine kaje kana masa gori ka ba mutum abu don wanda ya dan hada ko da shi kaje kana masa gori ba ni ne masa kaza ba alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin fir'auna kenan yake wa annabi Musa gori wa alam na rabbika fina wali ba a gidana ka taso ba ba ni ne kana kana dan kan wannan ba shine gori ba kana dan kankani na dauko ka nare ne ka anan ka girma alam na rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin ka zauna anan wajen maka ji da kai maka shayar da kai maka maka komai maka tufatar da kai shekaru da dama wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kuma ka je ka aikata aika aikar da ka aikata wa anta min al-kafirin kana masu butulci wani imar da muka yi maka fir'auna kenan yan uwa gori ba shi da kyau shi sai Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ringa bata sadakar da kuka yi da me da gori da kuma cutarwa duk sadakar da za ta yi da za ka yi dan uwa in ta kai fan fan taɓa sama inda kai gori wallahi ta lalace da nassin alqur'ani la tubtilu me me al-ibtal ba lalata abu ba da bata shi to duk sadakar da kai gori akan ta wallahi tallahi baka da ladanta ba ka da ladanta duk sadakar da kai gori a kanta ko zakar da kai gori a kanta ko kyautatawar da kai gori a kansa dan uwanka ne ka kyautata masa ya maka wani abu ka zo ka rinka cewa ni fa nan nan nan ne nake masa abu kaza fa kai a banza eh wannan fadar da kai shikenan ladanka ya tafi shi kuma ya ci banza kenan kai shiru kawai dan Allah kai shikenan Allah baka ladanka na uku wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da wanda yake siyar da hajarsa da rantsuwar ƙarya an gane wanda yake siyar da hajarsa da rantsuwar ƙarya ‘yan kasuwa da sai yayi rantsa-rantsa akan abin da yake siyarwa billahi lazi la ilaha illa huwa hajiya wannan abin nima dubu biyar na siye shi kuma ƙarya yake yi annabi ta tashin alƙiyama irin wannan Allah ko kallonsa ba zai ba ba zai tsarkake shi ba azaba mai raɗi ta tabbata a kansa kai ko da gaske kake a fannin abin da ya shafa kasuwanci kada ka rinka rantsuwa idan mutum zai sai abin kai sai an ba zai siya bai gaba eh arziki na Allah ne ko bai siya ba sai ga wani kawai ya zo kai naka yake so ya siya amma ka daina rantsa rantsi ballan tara akan ƙarya wannan hadisi shi ma ingantacce ne Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Muslim da Abu Dawud da Imam Tirmidhi hadisi ne ingantacce sai malai ce wal musbilu wanda ake kira da almusbil huwa allazi yasbilu izarahu aw thiyabahu aw sarawilahu shine wanda yake jan izarinsa kwarjallansa zaninsa a ƙasa aw thiyabahu ko tufafinsa kaga riga ta shiga ciki ko aw sarawilahu ko wandansa kaga shikenan ma ko yawwa hatta ya kuna ila qadamai har ya kasance ya kai zuwa kafarsa ya wuce kafarsa gashi yana jan ƙasa لأنه صلى الله عليه وسلم قال سبب أن نبت إرادة أمن تسأر ثبت أجريش ياتي ما أسهل من الكعبين من الإزار فهو في النار duk abin da ya kasa da idan sawu na tufafi ko na ko na al'izar to wancan ɗan rago yana cikin wutar jahannama duk tufafin da mutum ya sa sai wannan tufafin ya wuce idan sawunsa to sauran yana cikin wutar jahannama sai an kona shi da wutar jahannama yan uwa wannan hadisi ne ingantacce imam muslim imam ahmad imam tirmidhi abu dawud duk sun fitar da shi al-imam al-bukhari ya fitar da shi daga sahabi abu huraira hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci su arasa bata a gare shi yan uwa ya hana sanya tufafi ya wuce idan sawun mutum hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci su arasa bata a gare shi ce a tufafin mutum musulmi ila nisfi sa' ko nisfi saƙaihi zuwa ga rabin ƙorinsa ne idan ba zai iya ba babu laifi yiwu ƙasa yadda mutum zai sa tufafi zai sanya su ne ko riga ko wando ko babbar riga zuwa rabin ƙorinsa idan ya ga imaninsa bai kai nan ba sai yiwu ƙasa da shi in ya ga nan ma yana so ya ɗanyi gayu sai ƙara yiwu ƙasa da shi in ya ga nan ma ba zai ba sai ƙara yiwu ƙasa da shi kada dai ya wuce idan sawu da an zo idan sawu to kuma nan shi ke na dole ka tsaya in ka wuce idan sawu kuma ka shiga wata balbal shi ne kana wuce idan sawu ka shiga wata balbal eh saboda haka idan mutum sakacinsa ne ba zai iya ba to shi kenan amma dai manzon Allah ya faɗa ira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda suke cewa ai abin da ake nufi sai wanda ya dan girman kai wa rabbil ka'aba wa rabbil ka'aba ba gaskiya bane hadisin da yake bayani akan dan girman kai daban hadisin da yake bayani akan iya tifa iya ori daban za ku kuma uba da ta zo daban-daban ce da inda aka samu bambancin uba kuma ba za ka yi ƙaidin wancan da wannan ba kowanne daban-daban ne annabi ya ce Allah maɗaukakin sarki ba zai kalli wanda ya ja tufafinsa a ƙasa da girman kai ba wannan daban yake da girman kai wannan daban yake sannan annabi ya ce wanda duk a tufafinsa ya wuce idan sawu sauran a cikin wuta yake wannan shi ma daban yake saboda wanda ya ja tufafinsa a ƙasa uƙubarsa ta fi ta wanda ya bar ya wuce idan sahu amma shi nasa bai kai ƙasa ba amma dai kowanne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa wa'idi da wuta wannan shine abin da yake na daidai saboda haka yadda addinin musulunci ya tsara mutum ya sa tufafinsa namiji shine yayi me kada ya wuce idan sahunsa mace kuma ta babu laifi ta bashi ma ya ja ƙasa wannan shine sai aka samu kuma akasi ya aka samu rib- reverse order yanzu namiji sai ya sa kayan sai na jan kasa ita kuma mace ta yi mai ta tsage ba haka ake bai ka ga mace ka ji- ka ga mace zanin ta iya kori iya kori shi kuma namiji ya sa yana jan kasa kaga an canza kenan namiji tufafin namiji ya dawo na mace To Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon eh, gyarawa idan muka ji irin waɗannan hadisai yan uwa lallai ne mu yadda da su annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi faɗe su kuma ɗauki aniyar za mu yi aiki da su ko ba da ba ma yi yanzu ba haka bane wanda muke kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana yawa wannan sai mu zauna lafiya amma mutum ya dago irin kauce kauce to ai kaza to ai kaza to anan kuma mutum zai jefa kansa cikin halaka Allah ya kiyaye na'am eh eh yayi ita mace dama idan ta yi riga har ta wuce idan kafa har tana jan kasa babu laifi a cikin hadisi ummu salama ma annabi yace idan mace ta sa riga da take jan kasa idan ta tako najasa in ta shari kasa da wannan rigar wannan kasa da ta shara ta shafe mata wajen dautar najasa za ta yi sallah da ita haka babu komai ita mace ai so ake ta rufe jikinta mace a so so ake ta rufe jikinta shi kuma namiji so ake eh, ba- ba- wannan rufe jikin bai bai abin nan din shi ba bai hau kansa ba duk inda yake a jikin mace al'aura ne banda fuskarta da tafin hannunta wannan shine ka'ida fuska da tafin hannu wannan ba al'aura bane idan mace ta sa niqabi ganin dama tai amma ba wajibi bane ina fata an fahimta eh anan akai ta bala'i akai ta fada tsakanin malam albani da malaman saudiya kenan su bin ba da zaura su sun ce dole sai mace ta sa niqabi ai niqabi ma wajibi ne suke ta kawo hadisai da da sauran abubuwan da suka dogara da su suka ce yanzu idan aka tashi wasu fa mace aka ce kai amma wancan mai kyau ce ina za a fara kallo a jikinta fuska suka ce to kaji ko yace duk wannan ba uzuri bane duk wannan ba hujja bace in kana so ka- in kana so ka ka samu a cikakken bayani ka je karanta jilbabul mar'atul muslima na malam albani eh, jilbabul mar'atul muslima ko kuma hijabul mar'atul muslima wanda littafin da albani ya kara da ya rubuta sai da suka- sai da suka samu tsala da malaman saudiya aka yi ta rudut haka amma dai tsakani da Allah malam albani ya fi su hujja fuskar mace ba al'aura bace ba al'aura bace amma daga nan sangalalan hannunta abin da ya kawo na da al'aura ce amma tafin hannunta shi ma ba al'aura bane ina fata an gane sannan tafin hannun nata shi ma ya kasance babu ado a kansa ado misali ba kunshi kunshi ado ne ko ba ko ba ko ba yawwa alaji idan an yi kunshi sai a sa safar hannu ba komai ba wanda yana mace ta yi kunshi idan ta yi kunshi sai ta rufe shi da safa ne shikenan amma ta yi kunshi ta fito da shi komai niqabin ta wallahi haramun ne haramun ne kaga ko inda haka ne muna cikin matsala ba haka bane yawwa yanzu ba mazantan aji ba mazantan wani wai wai abin nan tafin hannu ake ba duk jikinta ma gashi nan ba haka bane duk yadda ka kai da dauke kanka da sun kuyar da kanka kana ɗauka kai sai ka gauta wata shida ne ta bullo ta nan duk gashi nan Allah ya ku kuma babban abin mamakin da ya'yan musulmi ne da da shekara shekara talatin da suka wuce ko abin da ya kama da haka ko wasu abubuwa makamancin haka za ku ga idan mace ta yi irin wannan yan shigar da suke da abin nan in ta wuce ta unguwa wallahi binta ake da jifa ana aljana a kau- aljana a kwamiti ma tsari dan Allah ba haka bane saboda abin da aka sani sai yan bangare ne yan bangare ne can waɗanda ba musulmi ba su suke yi amma yanzu kuma ayyanmu ne suke irin wannan shigar shine babban abin takeicin wallahi shine babban abin takeicin shi sa Allah sai ka zama sai ka zama namiji a gidanka sannan zaka shiga aljanna Allah ina ga muku ku anfusakum dinna wa ahlikum Allah ba zai canza ta ba wallahi wallahi sai ka zama namiji a gidanka zaka shiga aljanna duk yadda kake sallah kake azumi kake bin Allah matukar iyalanka ba sai abin da ya kamata ba wallahi sai Allah ya tume ka ba kai kada ake so kai wannan ba har da ƴaƴanka har da ƴaƴanka idan ka ga yarinya ta fito da ke kuma zai ki dauko hijabi ka dauka idan ta dauko hijabi ta sa ta fita je ta fita za ta je ta tube kai ka fita Allah ba zai kama ka ba kayi abin da yake zaka iya ne ba haka bane amma a gaban ka yarinya ta fito ta shigo da irin wannan mayafin ta yana karuwanci ko da kana karuwanci ake cewa ta fito ta tafi unguwa kana kallanta baba na fita to sai kin dawo ba daidai bane ba daidai bane kula da iyali wallahi ba abu ne mai sauki ba gaskiya yana da wahala eh hatta ƴan naka sai sun ga kafiya tsananta kafiya takurawa musamman wannan zamanin da za ga komai komai ya lalace duk wanda yake yin daidai ya shiga uku a cikin mutane a gidanku wallahi in ka tsaya kai daidai sai ka shi- sai ka samu matsala da mutane a gidanku za a ce wai kai addinin naka wani iri kake ne dan Allah mu magana irinsa ba me addini da kake da lokacin sallah ya kace a tashi a je a sallah idan ana kallon drama ya kace da Allah a daina wannan tana koyar da abin da ba daidai ba idan aka shiga ba ba mai kima ya kace da Allah a je a gyara shine fa abin da kake wai addinin ka wani iri zaka ce irin na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shikenan Allah ya samu dace yan uwa na zamu dakatan Allah yadda za mu karasa ragowar eh yanzu za mu karasa a yanzu lokaci ya koyi insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa za mu karasa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh wannan babu laifi ba laifi yace game da idan mutum an kira sallah ya fita daga masallaci dama abin da ake nufi mutum ya fita daga masallaci ya fasa sallar amma mutum alwala ta warware zai shi- zai fita yayi me ya daura wata wannan babu laifi insha Allah ta'ala ba laifi amma dai an kira sallah wani uzurin ka kawai na duniya fitar da kai daga masallaci wannan ba daidai bane annabi ya hana hadisi ya tabbata a- akan haka Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am yanzu misali in an kirawo sallah kana ciki sai ka fita daga masallaci ya ka tafi mu yanzu misali kaga limami ya ki shigowa ai sallah sai ka ba sallah a masallacin ka tashi ka tafiyar ka to annabi ya hana annabi ya hana ba daidai bane abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah